الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ولادي daren litinin sha tara ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya dan ba manta wa mun yi darasi ɗaya a wannan sura mai albarka suratul hadid za mu dora a darasi na biyu aya ta sha biyu mun ga aya ta sha ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الله مدوكتين تركيه يوم ترى المؤمنين كتنا ranar da za ka ga muminai maza wal mu'minati da mu'minai mata yas'aluruhum baina aydihim hasken su na gudana a gaban su wa bi aymanihim da kuma daman mutum sai Allah yake bushrakum al-yawm albishirunku da wannan yini wannan ranar da zaka ga haske a gaban ka jannatin bayan kuma albishir za ku samu aljanna aljannatai da gidinin tahtiha al-anhar wadda koramu ke gudu a karkashin khalidina fiha suna masu dawwama Allah yake zalika lalle duk kudi wanda ya samu wannan ga hakkin Allah ke sirati ga kuma aljanna ga kuma dawwama a ciki to lalle zalika wannan shine huwal fawzul azim rabbu wanda yake babba malaiki yaqulu ta'ala mukhbiran anil mu'minina al mutasaddiqin in ba kuma ta ba baya ayoyin sun ta bayani suna fadakarwa da jan hankali a bisa taimako da ciyarwa da taimakon da yadda ya kamata masu hali su rika jin cewa lallai Allah ya musu baiwa da yadda ya kamata wato talaka ya gode wa Allah ta lafiya da Allah ya bashi ko bai bashi kuɗi ba saboda haka wanda yake da hali kuma da halin da za a shige ya gode wa Allah kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata abin da muke wa Allah ba ma kyauta mai hali ya yi kuka talaka ma ya kuka wanda kuma wannan ba sunna Allah ba ko da yake ko da irin yanayi za a shiga a kowanne da duk tsadar da za a shiga ta rayuwa a kowanne a lokacin suke zama bidoniyar masaibu qaumin inda qaumin fawaid saboda haka wannan shine ka'ida kamar yadda Malam Abdullahi na Gondi yake faɗa a kowanne da kuma a lokacin da ake cikin walwalar su kuma a lokacin ma ba ta samun abin da rasu lokacin da abubuwa suke arha a kowanne da a lokacin yake cikin dajin hankali saboda haka kowane yanayi a ba ka gani a wannan yanayin da ake cikin na rashin kuɗi ka ga ya mun ciku ban mai tsire da mai kaji da kake zuwa ka ga kwance wani gurin ka makara ma an gaji ya ya ya kai to amma in ba kai in za ka yi rashin sa'a wannan zai biyan kajin guda hudu ko biyar da shi za a rika cewa gari ba kuɗi ko ba ka bane wanda ya ci abinci da zama tun zama ne ke ba bai ci na rana ba ya ci na safa bai ci na rana ba bai ci na dare ba in yana kuka shi ma zai ɗaya ya ce wai ai kaza kaza ba daidai ba ne ba sunna Allah ba sunna Allah ranar da wani ya zama talaka a ranar wani yake zama biloniya wannan ita ce sunna Allah kuma ko da rubiyo wata ina yawan ba da wannan misalin zai zama naira dubu ɗari guda ɗaya akwai akwai wanda a wannan yanayin yadda kike siyar da naira goma aka dai shi da kaya ya ajiye ko wanda wannan ita ce sunna Allah amma yadda muke yi kuma shi Allah yadda ka dauke shi haka yake bukka in kace Allah talaka ne to zai bukka talaka ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza da'an duk yadda kake zaton Allah to haka Allah yake in kace Allah huwa al-ganiyyul hamid to sai ta wadata in kuma kace ai wannan yanayin hanya ba za mu fita to sai Allah ya kare ta da wayanka domin kare ne hanya ba za mu fita ka dauka Allah shugaban Najeriya ne Allah ba shugaban Najeriya bane Allah al-qawiyyul aziz ne al-qawiyyul aziz ne saboda haka in ne da muke kallon shugabannin Najeriya da yawan ma haka muke kallon Allah wani ya zuwa ba zai iya ba ku ga faduwa ma yake ba misali ai to wannan ba haka Allah yake ba duk abin da kake tsammani Allah ya wuce to da haka wannan shi ne da tadda ya kamata shi ta kullun a kowane yanayi kana jiya Qur'ani sai ga yana ga ma waɗanda ba na dan yi wa baiwa ko ya tallafa yanzu wanda zai zo yana jira albashi naira dubu goma sha biyar dubu ashirin sai ya kuka kuma mai miliyan goma a kawo ya kuka ai ba mai adalci ba sai kana da abin da za ka yi sai dai kawai ka rika jin nauyin fito ne amma kana da to shi za Allah bayan ya yi bayani a kan ciyarwa to sai kuma yake gaya ma kamar yana gaya ma wai can masu ciyarwa da suka ɗau faɗakarwa da Allah kuɗin ka ne amma yake cewa waje ba da rance in biya shi kyakkyawar rance haka annabi ya faɗa yake mafi alkhairin ku shine mafi alkhairin ku wanda ga wato shine mafi alkhairin ku wanda idan ya ranta abu ya zo mai da abin da ya ranta shine ya biya mafi alkhairi a kan shine malamin suke cewa ba wai ruba ba in ka ranta naira dubu ɗari ka ji daɗi yanzu da ka zo mayarwa ya halatta ka tsara ya zama dubu ɗari da goma in dai ba sharadi kuka yi domin wata kila dubu ɗarin nan alheri ta janyo ba da yawa to jin dadin wannan sai kace ga kuma wata dubu goma ya halatta ya halatta in ba riba bace riba shine in kuka zo a sharadin bashi ne ce in ka tashi dawo ne kaza za ka bar shine riba amma shi ya ji dadi saboda ka je ka damar ya kara ma wani abu wannan ya halatta annabi yace shine mafi alkhairin mutane ma insani ne to shine Allah madaukakin sarki ke gaya mana wannan to yana magana akan almu'minin almutasaddiqin mu'minai masu sadaka annahum yawmal qiyamati yas'aluhum bayna aydihim fi arsatil qiyama cewa ranar alqiyama hakkin su ne zai gudanar da su a farfajiyar alqiyama to muke bai da wasu malamai suke faɗa an aka zo filin alqiyama ana nan sai Allah madaukakin sarki ya sa a dauke wuta gaba ɗaya hakke ya fice duk hasken rana da kake gani ya ce to hasken rana ya dauke kawai duhu za a gani duk wanda kaga wato yana iya matsawa da wato wannan tarihi imanin sa da aikin dan duniya shi zai tsora shi a gaba kamar yadda za ku ji yanzu abin da malam zai Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ya sa nurun bayna ayyidi yace ala qalbi a'malihim yamuruna ala sirat gurgurdan ayyukan ku haka za ku shude akan sirati ta yaya yace minhum man nuruhu mithlu al-jabal akwai wanda yayi full charge hasken da yadda ka san girman dutsen Uhud aka hasken da zai zama ka ga mai yawa ba to aka hasken da zai zama yace wa minhu man nuruhu man nuruhu mithlu al-naqla akwai wanda kuma hasken da yadda ka san da dino mai tsawo shi ma ka ga da yana da haske wanda zai haska ma wa minhu man nuruhu mithlu rajul al-qa'id akwai wanda hasken sa kuma yadda ka san mutum ya tsaya shine kaga da yana ta raguwa wa adnahum nuran man nuruhu fi ibahani mafi ololuwa mafi kankanta a hakin shine wanda za ka ga ya to da haske amma iya hakin iya kai dan ya tantane ne haske kawai shi ya sama lo ba ko an zamu lo ba saura kirin ta masu furta duwa in kanni Allah ya tabbata cikin su to da haka idan haka to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wayannan su ne ibn jamil tabari yana da ruwa da katada yace zikira lana anna nabiyallahi kada yakun an ambata mana cewa annabi yana cewa minal mu'minina man yadhi'u nurahu minal madina ila adan wa sana'a yace akwai wanda haskensa annabi yana bada misali yace akwai wanda haskensa saboda tsawonsa tun daga Madina sai ya hasko hasken tun daga Madina sai ya haska hasken in ya hau kan sirati amma ba mai dauka nan ba shi kadai zai gani kawai gabansa zai rika ganowa tun daga yoto tun daga nan zuwa primary aka ce a kaza hasken ya kai to shi tun daga Madina har Sham hasken sa zai kai ya hayya kai wane mutum ba da can mutuwa ba ce to shi ne ma da yake cewa ya tsanuru bai da ayi ayi laisa hadin illa yu'da nuran yawmal qiyamah kowa za a ba shi hasken sa gurgurda aikin da ranar alkiyama shi za a nan ake tafi anan ake gwadawa idan ka tafi can baka yi daji ba to ba wanda zai ara ma taja babu in dai ka tafi ba tirin kai bai cika ba ko ba komai a ciki to mutum zai gane kuran shine tsanurum bayna aidihim wa bi aymani imam da'at yace wa bi aymanihim ay kutubu yace abinda ake nufi bi aymani shine da tattaban su da Allah yake fa amma man uce ko fa man uce kitabahu bi yaminihi na cikin suratul isra to shine wanda za kuma ka ga da gaban sa hannun damu ku kira kuma da yau al-mujrim ku ayo za a ba ku jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudu a karkashin ta ayyukalu law bujra kuma da yau jannat lakum al-bujra bijara bi jannatin tajri min tahtiha al-anhar kamar da Allah yake faɗa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-mala'ika Allah khawfun alaihim wa la hum yahzanun wala tagadu ko wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun shine mahallin jari albashirunku da aljanna da ake ce muku alƙawari nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim shine khalidina fiha ay ma kifina fiha abada za su dawo a cikin ta har abada Allah yake dalika wannan abin da ka gani هو الفوز العظيم شيني ربو بابا الله يبارك يلا يتين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الله ملوك تنتركي يوم يقول المنافقون فكذا راند المنافقين ذات في ماذا wal munafiqatu da munafikai mata lil ladina amanu za su rika gaya waɗanda suke imani unzuruna ku dan jira mu nafsa bismin nurikum mu dan to da hakkin nan nawo domin munafikai akan sirati kowa yake za a ga munafikai wato mu'minai iya gurin da suke iya nan ne hakkin yake kai baka isa saboda hakkin da ka dosana ba to sai munafikai su rika cewa mu'minai ku dan jira mu dan Allah mu dan dosana mu dan jona taji ko yaya su ba su da bawa ban sai ko da cikakken bawa ban sun ka kace saboda haka ga kuma kun taki da batiri sai su rika cewa kun dan jira mu nakabi min nuri kun mu dan to dani a cikin ku kila sai sai da su irji awwara akum ku koma baya ina ne baya duniya falkani su nuran ku samu taki a can ba na ake samu ba duniya ake dawowa a dotana haske ba wai a lahira ba shi za duniya gidan aiki ne lahira kuma gidan sakamako kan mutum ya ga yana ta yin abubuwa Allah ya kyale shi da ko a TikTok ko a wani abu ya dauka ya fi karfin Allah ne a'a akwai waɗanda Allah madaukakin sarki yake kare su ba su lafiya li ya'milu awzarahu kamilatan yawmal qiyamah domin zunubin nasin Allah ya tashi kama shi ya kama shi babban mataki babban mudu amma ba wai dan sun gagara Allah ba ba dan sun gagare shi ba kawai in kaga Allah ya ba wannan kuma ta lalace inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflih zai kai ma dalala duk ran da ya tashi da kanka kuma ba wanda yake kwace ka ba kai kan kwace kanka ba kai ba to shi ne Allah madaukakin sarki ke cewa ko matan mu'mina za su bada amsa ce ku koma duniya ku dozarwa sai da ake tashi wa duriba bainahu sai Allah ya sakan musu ba bainahu a tsakaninsu bisurin lau babu ba'inuhu fihi rahma sai Allah ya sa ka danga kawai ta ta baka ci tsakanin mu'mini da munafikai domin su daina damu su daina damun su da magana sai Allah ya saki katanga ta baki eh kawai sai aka ba'inuhu fihi rahma an gane ko inda bangaren da yake kallon mu'mini rahama ce take lullube su da iska da aiki tana zubo musu wa zahiruhu min qibalihi al'azab an gane ko sannan kuma bayan ta inda ta fuskanci kuma munafikan ita kuma azaba ce take ce fesawa munafikan katanga ɗaya ce amma gaban ta rama kuma bayan ta azaba ita za ta ta kare tsakanin munafikai da mu'minai shine wa zahiruhu min qibalihi al'azab eh daga bayan ta kuma azaba tana fuskantar sai Allah ya ce yunadunahu haka mai daga faɗa irin kirin din nan da za a zaga shi kuna hango su amma ba ku isa ku je ku ga su ba sai su rika kiran su alam nakum ma'akum munafikai suna cewa kai wani ba aboki na bane kai ba tare muke ba ajin mu da kai ba ga shi na ga naka eh saboda haka alam nakum ma'akum ba tare muke ba kalu bala sai su gaskiya ne walakin lakum sai dai ku fatantum anfusakum kun fitinan ci gawo kanku dan gani kuke ba mu waye ba a duniya dan kauye kuke kiran mu duk wannan je da da ake ta samantaka mu ba mu ba mun hakura duk wani rashin mutunci za ku iya ba mu ba shine fatan ki man fita kun fitinan ci gawo gawo kanku wa tarabbatu kuma kuka rike mana dako har fada kuke in mutum ya ga mutum ya zo yana bin hanyar Allah har fada yake wata musiba ta same shi a rika yada ga sunan wani ustazai eh Allah Allah ake wani abu ya same ka a rika faɗa shine wa rabbakum haka munafikai suke Allah Allah suke kara bu Allah wani abu ya same ka na jarabawa sai ai ta faɗa ai da ba bidda ba ba kaza ba idan kaza abu ya samu wani wanda yake bin Allah wani yana cewa da ma da haka ake to munafiki ne munafiki ne sai da ba zai yi yanzu musulmi ya ba a cikin kurakurai kace duk musulmi haka suke ba da ba kirista ke jira shike ne yanzu kawai saboda kun kama mai mai farauniya a cikin kasuwa ta ga ko hijabi sai ku ce duk masu hijabi ba kai addini adalci ba in ba ta sa hijabi ba ne za ta sa ran da kuka kama kuma wanda ba ta sa mini siket me yasa ba ku zargi masu mini siket gaba ɗaya ba me yasa rashin adalci ne da ba kin sake jira su zo da haka dan musulmi yayi ma ne sai ka ce duk musulmi ya ka ce ba adalci bane musulunci sa daban ɗabi'ar da yayi daban ɗabi'ar da yayi daban to shi Allah madaukakin sarki yake za su rika kiran su alam lakum ma'akum qalu wala wa walakin fatantu wa anfusakum wa tarabbatum kuna jaku Allah Allah kuke musiba ta same ku wal tabtum kuna takka ba akan abin da za su je su samu ranar alkiyama cewa ana kai musu alƙawarin aljanna kuna kokonto wa garatkumul amani sannan burace burace sun rude ku za ga mutum ya ce ba Allah amma ya ta wani abu na duniya kullun tunani yake tun shekara goma ta wuce baya yake tunani zai abin har yau bai samu ba shi bai ba Allah ba shi kuma duniya ta ki samuwa ba nan ba ta eh ba nan ba ta an gane ko to jin Allah madaukakin sarki yake yake gaya mana cewa to wa hatta jaa amrullah har al'amarin Allah ya zo mai kenan shine abin da ake magana a ce mutuwa sai ga mutuwa ta zo ta zo ta tafi da mutum ma kiyawa ba ta ji ba ai ka san dai shekara yau da gobe kai ka san ba za ka yi ta zama ba tun kana jin daɗin rayuwa in Allah ya ban ba rayuwa ba sai ka zo ka ji cewa kai ma ka gaji don ba ka jin test ɗin komai komai ya gaji iya rayuwan Allah ya baka da ita darasi kullum a cikin wannan kwanakin da Allah ya baka ya ce za ka shekara ɗari ba yanzu ka shekara tamanin da biyar ka kai kai da kanka za ka san cewa lallai ba inda aka baro wato inda aka baro an baro shi kenan inda za a kuma ya fi kusa biki da Allah madaukakin sarki yake wa garakum billahi al-garu sannan al-garu shi dan kenan shi kuma yana nan yana yarda yana taimar waka yana ma tatsuniya cewa ai da sauranka lallai da saura ما ليس يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم وهذا إخبار منه تعالى وأن الله ليس كم زي كوار الأباري أما يقعوا يوم القيامة يزني لابد به فارغانا القيامة في العرصات أفرفاجية من الأهوال نفرجي المبيع جاء أبو بدا سورة متعي والزلازل العظيمة لكن جلة كذا ذاعي كلا كلا بالجرمة إذا زلزلت الأرض زلزالها والأمور الفزيعة كان أمرها مسك ارتبا وإنه لا يجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله kutani zuwa ba wanda ke kuta a wannan rana sai wanda ya yi imani da Allah da manzansa wa amila bi ma amara Allah sannan yayi aiki da abin da Allah ya umarni ne wa taraka ma anu zaja sannan ya bar abin da Allah ya tsoratar ko annabinsa tanimu bin amir yana cewa kharajna ala jinazatin fi bi dimashqa wata rana mun fita raka wata gawa a wata koba da ake kiranta babu dimas wa ma'ana abu umama talbahi yace nina muna tare da abu umama talbahi sudai bin ajlan falamma salla ala aljinaza yayi da yawa gawa sallah shi sahabu annabi alaihi salatu wasalam abu umama talbahi bahi sai din sudai bin ajlan yace wa aka zo bi dafniya aka fara binne ta kala abu umama sai abu ma ba ana cikin zuwa kasan nan kun ta a gabar da ake wa zuciya daidai gabar da wa ake wa zuciya ba ba gaba ce da za a shiga wani abu daban ba yayin da ake hakan kabarin ko yayin da ake rubewa a lokacin ake so wani ya fadakarwa to jama'a kun ga wannan bawan Allah ya haɗu da abubuwa daban-daban jiya muna tare da shi ko shekaran jiya yanzu kuma an rabu kuma ya tafi kiya irin wannan abubuwan ya kamata ka hararo mutane shekaran jiya wata shi kansa bai san zai da ruwa ko kuma satin da ya wuce bai san zai tafi ba domin ya haɗu da wasu abubuwa da dukkan mu ba mu haɗu da su ba domin ya san ɗakin mutuwa cikin mu ba wanda ya santa irin wannan abubuwa ke so a cikin mu mutane yana da burka da yawa yanzu gaba ɗaya da suka tsaba duka a cikin suna wa mutane to Abu Bakar bayi da yake ayyuwa sa ya ku mutane innakum qad asbahtum wa amsaytum fi manzili kun waye gari ko kuma yi yammaci a wani matauki wanda yake tattasimuna fihi al-hasanati wa sayyi'at wanda kuke rarraba ayyuka na alkhairi da wanda kuma ba na alkhairi ba kuna sayin su daban-daban wa kuna an tazauna minhu ila manzilin akhar saurakin kuma dauke ku daga wannan gidan da kuke shuka ɗiyar ku ya alheri ku tsiya a kai ku wani matauki daban wa huwa hada yake shine wannan gidan yisiru ila al-qabr bi wannan gidan abin da yake so ya nuna musu kowa duk abubuwan da kake yi ka sani cewa alkhairi ko wani alkhairi to kuma saura kin kowa a dauko shi a kawo shi wannan gidan yadda aka kawo wannan bawan Allah aka abu Muhammad Tanbayi ne baitul wahada yake gidan tilo ne yake ko ku dari aka sa kai kadai za ka samu kanka ko mutuwar yawa akai irin an zo duk wato tsokokin ba sun har haɗe to ko an haɗe ku guri daya kowa zai samu kansa ne wahada wa baiti zulma yake kuma gida ne na duhu inji Abu Umama wa baiti dud yake gida ne na tsutsa eh zaka ja mamaki in kaje ka bude wanda ka bunne bayan wata daya na ranke da Allah gidan tsutsa ne dan sai yake wa baiti dud kuma gida ne na kunci inji Abu Umama illa ma wuti Allah wa ta'ala ko wace Allah sai wanda Allah ya buɗa wa kawai Allah ya sa mana cikin sai sai dan tattununa minhu ila mawaqin yawm al-qiyama yace daga dan kuma za a dauke ku a kai ku wasu wurare na filin tashi alkiyama fa innakum fi ba'd tilka almawa'id hatta yatana abu min Allah yace kuna wannan guraren kuma har mutane su zo wani al'amarin Allah madaukakin sarki ya zo fa tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh ana wannan filin alkiyama sai ka ga wasu fuskokin sun zama farare kan wasu kuma su koma baƙaƙe ka duba wani wa'azi da yake yi sai yake cewa sun ma dan takkilu na minu ila manjilin aka yace daga nan kuma a ƙara dauke ku zuwa wani guri daban fakar janna su zulmatan kadida ana wane ne sai wani duhu mai tsanani ya kuma zuwa irin da mutane thumma yasimu nura wa yu'ti almu'minina nuran yace ana wane ne sai Allah madaukakin sarki ya raba bayan duhu ya lullube kowa sai Allah ya raba wani haske sai a ba mu'mina haske su kadai wa yadruku al-kafira wal munafiq wala yu'tiyani shay'an abu umama talbayi yace sai a ba wato mu'mini haske sannan munafiki da kafiri kuma a hada su komai yace wa huwa al-masal alladhi darabahu Allah fi kitabi yace shine misalin da Allah ya buga a cikin suratul wato suratul nur da Allah yake auka zulu ma tin bi ba da luki ne ko mun fauki mawdin mun fauki tabi ya kawo har zuwa karshen aya yake cewa to wannan ayar wato misalin da take bugawa ke sannan kuma sai kara buga misali da wannan aya unzuru na naktabi min nurikum ila al-bi'u wa raqum fatamitu nura to shine ne wanda Allah yake yukadi auna Allah wa huwa kadi'u a duniya suna ganin Allah ce wa wayo alhali sune arami sai an zo ranar alkiyama a duk kwalele ga hasken gaba ɗaya suna kallo sai a hanan sai a hanan bayan yauna ila al-makan alladhi kutuma fihi nur sai su koma gurin da aka raba da sun zo sun ce ina na ka ce sai a ce ku ce ku karbo na sun dawo gurin da aka raba har sai su karar su kuma banda su ba za a ba su ba Abdullahi da Abbas yake cewa baina wan nas fi zulmati tibba akallahu nuran ana cikin wanne ne da duhu a lokacin ne Allah ya aiko da haske kamar da na faɗa a farkon surar ya lullube mu'minai kawai banda munafikai wa duriba bainahum bi surin lahu babun badinuhu hadan basari da imamu katada suka ce hajjun bainal jannati wan nar wata katanga ce da za a sa tsakanin aljanna da wuta Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kuma yake huwa allazi qala Allah ta'ala shine wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rabi rijal ya'rifuna kullan bi sibab yace shine wannan ayar da Allah yake faɗa shine wa zahiru min qibalihi al-'adab yunadunahum alam nakum ma'akum za su rika kiran su ba muna tare da ku ba qalu bala sai eh haka ne walakin lakum dai ku fatantu ma kutakum kunna da rakau kun fitinan ci kawo kanku wa tarabbatum kun rika dafu cewa ina ma wani kiyari ya same mu wanda kun kuna ku kwanto akan alƙawarin da Allah yake na aljanna wa garatkumul amani buriya rudar da gura ta buri a ta ja amrullahi har mutuwa ta zo muku al'amarin Allah ya zo wa garakum billahi garur sai dan kuma mai rudarwa ya rudar da ku sai Allah yake فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله من وقت تركيك فاليوم تؤمنين لا يؤخذ منكم فدية Allah ba zai karɓi wata fansa a gurinku ba shine fidiya wata fansa ko ta cikin ko ba za a karɓa a hannunku ba ولا من الذين كفروا كما بلا كفايه ga waɗanda suka kafirta ba ai da waja ahadukum al-yawm fi mil al-ard dhahaban wa mithluhu ma'ahu yaftadi bi min azabillahi ma qubila minhu da zai zo da cikin duniya da gwal zai ce ya Allah karɓi wannan alƙali da Allah yake ba za mu karɓa ba ma fi qubila minhu kenan an gane ko ya Allah yake ma awakumun nar abin da ayyiya masirakum abin da yafi dacewa da ku makomar ku ita ce wuta wa ilaiha munqalibukum tace makomaku hiya maulakum ai hiya auladukum ita ta fida cewa da ita wuta min kulli manjidi hiya da kowanne masauki ala kufrikum saboda kafircin ku warti ba warti ya bikum da kuma kokwantan ku wa bi'sal masjid kin da makoma in ta kasance ita ce wutar jahannama sai Allah ya ce ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليكم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah ya ce alam yani lil ladina amanu kin lokaci da yi bane ga waɗanda suka yi imani an tafi a qulubuhum bi zikrillah zukatan su rika rusunawa saboda an ambaci Allah madaukakin sarki wa ma nazala min al-haqqi da abin da ya sauka na gaskiya duk abin da kaji na gaskiya ba za zuciyarka bai kamata yanzu lokaci da yi ba da zaka rusuna wala yakunu Allah ya ce kada su kasance الذين اوتوا الكتاب كما وكان ذاك باو للتاتي من قبل تندات فقال عليهم الامر لوكتي يقو da ba su littafin ba kasar kulubum sai suka don suka kike kar ku zama irin wa kathirun minhum mafiya yawan su fasikuna duk fasikai ne ai kharijun an ta'atillahi ta'ala ba su fitewa ne daga yiwa Allah madaukakin sarki biyayya ma da yake wannan ita ce surar da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yake ko shakka babu shi da ke cewa sura ce makki makkiya aksarin da ayoyin da suke madaniya wasu guda biyu ko uku a ciki ba yake tsakanin musulun da mu da wani dokar wannan ayar shekara hudu ne da Abdullahi da Masu yake ya kulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa amma ana lil mu'mini kin lokaci da yi ga mu'mine ba an tafiya qulubuhum bi zikrillah zukatan su tirsana da in an ambaci Allah ai dalilu inda zikri kai tauhi lokacin da aka ambaci Allah madaukakin sarki wal mawiza kuma aka yi wa'azi wa tima'il qur'an yayin da kake saurara alqur'ani bi kamata ka rusuna ba ka rika jin cewa lalle wannan magana ta Allah ce fatan hamu ka fahimci alqur'ani madaukakin sarki wa tanqadi lahu ka jayi zuwa gare shi wa tasma'u lahu ka saurari qur'ani sauraro na fahimta wa tu'i'u da nake mabiyayya Abdullahi da Abba Jira to Allah qala inna Allah tabta'a قلوب المهاجرين فعادهم على راس ثلاثة عشر من نزول القرآن الله هو في تركي يا أيوة واتو المهاجرون في الكري سوى يرجيس saboda shekara goma sha uku ana saukan musu da alkur'ani sha uku ana saukan musu da alkur'ani ya kamata a ce ko da suna saboda su ta za a maka shekara sha uku aka yi a madina kuma aka yi shekara nawa shekara shekara goma yace yake cewa ana da ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud ma kana baina islamina wa baina an atabana Allah bi hadhihi al-aya tsakanin wato zargin da Allah ya mana da wannan ayar da kuma musulunta mu yace shekara hudu kamar yadda na faɗa kan wa qawluhu wa la yakunu kal ladina utul kitab kada ku zanto kamar wanda aka ba wa littafi min qabl jillatan fa qala alaihim al-amad lokaci ya tsawo fa qatat qulubuhum zukatan suka kike yace la halawul mu'minina an yatashabbahu bil ladina humilul ko humilul kitaba qablahum min al yahudi wan nasara Allah ya ne mana hali cewa kada mu zama kamar yahudi da nasara wadanda Allah ya ba su littattafai amma suke da gwamnati kawai ba sa jin wa'azi da lokaci ya tsawo suka canza maganganun Allah madaukakin sarki wa sharau bihi sabanan qalila wa rabazuhu wa ra'aduhu suka yi watsi da shi a bayan wa abbalu ala ala al-ara suka koma daukar ra'ayoyi kawai ba ruwan su da abin da alkurani ne shi zai ce wa kathirun minhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne fil amali wajen ayyuka fa qulubuhum fasida zukatan su sun lalace wa amalihim badila kana ayyukan su ma ba da daidai bane kamar yadda Allah yake fa bima na qabihi mithaqahu la annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa nasu haqqan mimma dhukiru bihi eh Allah madaukakin sarki yake fa bi ma na qabil abi fa bi na qabil li taqaw abin da ya janyo Allah ya zai mutu azaba saboda warware alƙawarin su la'annahu Allah ya saboda warware alƙawarin su muka tsine musu albarka wajanna qulubuhum qasiya muka sanya zukatan suka zama ke kasassu yuharrifuna al-kalima amma mawadi'i wata ayar min ba'di mawadi'i suna canza kalmomi bayan wato daga guraren da Allah ya aje Allah ya ce hiddatu nafsil lakum khalayakum suka ce illa wannan canja abu ne inda ma'ana ne wa rasu hazan min ma zukiru bi nasu bi ma'ana taraku ba ban cewa suka yi ba tsabar rashin mutunci suka kyale wani kaso dangane da abin da Allah yake musu wa abidi wannan ayar da muka biya alam ya'ni alladina amanu an tafiya qulubuhum li dhikrillah zuwa karfi malam nabi talibin maula ibn umar talibin bararren bawan abdullahi dan umar yake ba ranta wani zai je wannan ayar ba shi abdullahi dan umar ya fice da kuka jin ran da wani wato yake biya ibn umar na ji zai sauka kuka jin ran da ake biya ta wannan ayar ita ce sanadiyar wato shiriyar Fudayl bin Iyad wanda ake kira amamatul masjidi tattabarar masallacin harami shi kullum yana harami tun da ya daina abin da yake koma asalin Hudayl bin Iyad kai game da muke faɗa shi fashi yake in zai fashi ba baya boyewa zai ga muku cewa yau ku zanta hanya kuma ayar ɗan aikin haji sun dawo hanya sai tare shi gaba ɗaya kwace kuɗin ya kwace muku bujiri ko baya da rai in ya gara ba zai je gidan ka taka sai aika ba amma wata rana sai Allah ya jarrabe shi da wata kuyanga yana mutuwar sanda cikin dare kawai sai ya haura gidan su kawai yana so ya je ya ganta a haura da yake sai ya a gidan wai wani ya tashi tsakiyar dare yana karatu yana yana sallar dare ya karanta wannan ayar alam yani lil ladina amanu an tak'a qulubuhum li dhikrillah shin lokaci da yake waɗanda suke imani ba zukatan su suna in an ambaci Allah wa ma nazala min al da abin da ya sauka na gaskiya wala takunu kal ladina utul kitaba Allah yana cewa kar ku zama kamar waɗanda aka ba wa littafi fadana alaihim al amadu lokaci ya tsawo ba kasat qulubuhum zukatan su take take wa kathirun minhum fasiqun mabiya yawan su fasikai ne wallahi sai sauka daga katanga yace lokaci yayi ya Allah sau abu da yayi sai taranda yana lokaci yayi ana ya Allah ana lokaci yayi Allah sai yaji kamar da shi Allah yake magana haka ake so kuma ka dau aya kaga shekarar shekaru nawa da sauka ayar amma yana jin ayar yanzu yake cewa lokaci yayi ya Allah domin Allah cewa shin lokaci bai bane to mu ba haka ake gaya mana lokaci bai bane da zukatan mu za su rusuna koma gare shi shi ya gobe da ya je ce lokaci ya ce sako bai sako ya ga dare ne sai fake a wani kango yace bari ya bari gari ya waye ya ba ba da duk abin da ya ji na shiga gidajen mutane da sata ya ba ta bari ya fake a kango in gari ya waye sai ta biyar sa ya ya musulunta ya tuba eh yana fakewa a kango sai ya ga wasu su kuma ayari za su ba aikin haji ko umara sun fage a cikin zango saboda dare yayi sai wanda daga cikin yana cewa ba su ganki ba yana cewa ku tashi mu tafi sai wani yake cewa a wannan daren za mu tafi muka tafi ku dai ya tare mu ba sai fage da kuka yana cewa wai suna nan tsakiyar dare suna bin Allah madaukakin sarki ni kuma ina bin dare ina saba wa Allah yace har wasu suna kafara fara da ni yarka kuka to shine daga nan fa yana fitowa waje gari sai harami inda ya koma harami shikenan bari da ya maka wani abu sai da zaka gane kiriyar da Allah ya yi maka Abdullahi bin Mubarak babban jarumin da ake faɗa bawon Allah sadauki a yaki sadauki a wajen ibada Abdullahi bin Mubarak a tajiri ne sai da ya zo ware wata uku kawai ya nemi kuɗi mai yawa saboda mutum uku kawai na fara muku biyu a karatun mu na abadi da yomi wal laila nake cewa na uku ku je ku nemo kuma ku yi magana ba to na uku shine ku dai bin iya yace a wannan wata uku an ga duk uku kuɗi kawai yake ne ba aka ce aka rama kan lawo duk wannan duke da nake da ita kuma gashi ka bi kuma yanzu kawai kuɗi kake ne ba yace dan mutum uku nake ne ba kace suwaye yace saboda ku dai bin iya a maka domin shi yana ya tare a haraji daga bautar Allah sai kar tattabaran masallaci yake cewa ka san dai tattabar ne da ke da nafi a gurin to shi ma haka yake yake saboda Fudail bin Iyad a Makka yake kashi na ɗaya kuma saboda Imam Malik a Madina yake kashi na uku kuma saboda Layth bin Sa'ad a Misra yake wannan dukiyar shi ne yake tattara dukiya ne yawa da kayan abinci ya dora a jirgin ruwa yake akai Imam Malik yace ba na so ka motsa abin da nake so kawai ka ci gaba da karantar da mutane hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau ga abinci ga kudi ga alkabba kana kala masu yawa yace ba na so ka kai ya aika wa da zai bin ya kama kai ce kai ba abin da nake so kai ke ya aika wa da yake bin ta a Misra yace abin da yake so ki ke shine misalin da na ba ku eh kaga abin da su suke yi kenan in anan ne yanzu wani ya dauko wani gwamna ya aiko ma da mota sai a suka zagin kwana cewa wai malamai amma an ba yan dirama kuna murna ko ba haka wani saboda haka irin wannan ne aika musu da shi amma anan kai aka aiko da riga ko na abu sai a ce su ma sun zama malamu ba faro ka kai ba ko ba ka haka yanzu yadda aka kira yan dirama aka sarrafa su da manyan motoci na rantse da Allah da malamai aka wadaci na har yanzu ba a gaba ba me yasa saboda wajarabtum wartabtum wajaratkum al-amani saboda ba kada ai na ba da wani misali saboda abin da yasa zaka dage munafikai a dawo su da masu addini ce tunda fantamiya hawo har ya sauka bai huta ba amma yanzu da za a kace wasu masu surutun wani a kujera fantamiya ba sun duwa kaga shi kada yake wa hasada ai ko ba haka bane nawo ya san to bari ai ma hasada yanzu ba ya nan kuma baka san waye a gurin ba jin lalacewar naka ya fi wanda ba naka ba domin duk duk wanda zai iya bincike na rantsi da Allah a gwamnatin Buhari duk lalacewar gwamnatin Buhari baka isa ka cire mutum uku wanda suka ce suka dai tabuka a gwamnatin sa baka sa banta ba ya yi iya kokari nan kan ba ba ya zo ya yi kokarin ba kun kona da da abari a bude a za a zo aiki da yi ba da mu kai da kurakurai yana da kurakurai nasa amma ba yayi kokari a bincin bahari ba kai saka nisa ba mutum uku wanda suka tabuka ba kwanta ba na rantsi da Allah ba kai saba to dan da kaga dan da zaka gane cewa adawar da malami da musulmi ake yi kawai shine kawai yanzu ayi a kujerar oho baka san shi ba ban san shi ba ba mu san shi ba kaɗan ne suka san shi kuma ko ba sun shi ba ba a jiyo ba a ji saboda haka irin wayannan ɗabi'un ya kamata musulmin mu su gyara a daidai lokacin ba in kana maganar malami ya shiga gwamnati a daidai lokacin kuma otun baju babban rabaran faga ne a coci kuma shi ne mataimakin shugaban ƙasa amma wannan kirista ka taɓa jira bulemin ɗinsa sai mu na mu kawo muke bulani na mu kawo wannan da yiwu ne da dole mu gyara dole in ba mu gyara ba ko za a ta barin ba baya za a ta zuwa yanzu wasu mu a nisa din yanzu ba musulmi bane a gurin wanda aka dauka aka ce dan Allah ka san sunan sanabiru waye anida ka san kai ba malaka jiwo har da muka ku ka sani kai ku sani to irin wannan abubuwan ko da yaushe malai da check na'am na'am hmm kaji wanda yayi ba yayi wa darakta ba wanda yayi wa wanda yayi shi ban da mun ya janyo masa darakta kaga bai ma san shi ba kawai ban damun da saboda shi wanda yake gurin yanzu ai ba malami bane malamai ne kawai suka zo Allah ya kawo su duniya wato su ja wahala a duniya su koma lahira su karba a can kawai abin da wasu suka dauka kenan kai ba za ka motsa ba na ga wani muna hira da shi nace wallahi rantsi da Allah muna hira da shi nace nace ka san waye shi na nace wallahi abin gidan gonar sa ni mun zauna da shi mutum da wanda mutum ne yana da gidan gona na dabbobi da shinkafa duk jini a tajiri ne ina gaya ba tun kafin ya zo ya wani bude sunna tv nake a tajiri ne ko wannan kabiru gwamnan da kuke ta gani shi kansa shi kansa business din kata ko yake yi yana cikin wato major market na kata ko a Gombe kawai zuwa abin da zaba haka za mu zo za mu yi noma mu yi kiwo duk abin da ya kamata za mu shiga mu saboda haka mu daina yau ɗan uwan mu hasada mu daina mu daina malam Jafar kafin ya rasa harkar sake business suke importing abubuwa irin wayan abubuwan ba jama'a zama saboda in ka tsaya a zaunan ma mutanen da za su dauko bisa kuma ba sai ka mutu za ka ga yadda suna bara wallahi kuwa an taimaka da yawa shi ne akai wace da shinkafa gaban makoki daga wannan aka wuce da kaza na wannan fadan wani ne in ba lalacewa yi dan malam wani ne ba mai kula da shi saboda haka mu daina irin wannan ɗabi'un mu daina ko da wato a ran nan ba na gaya muku nake cewa izani har yau ni dai ban taɓa ganin farauniya amma da tun daga zamanin annabi har yau annabi adamu har yau farauniya mace dai irin da zalima amma ka taɓa jin kabilun nan suna zakin ta matar da rigar nonon gaba ta gwarci mai aikin ta kawai mai aiki kawai mu je yin da takwas aka ce tana biyan ta mai aiki mai mata rayu ba yaron ta za shi daukar lakka a jin ake kai ina kai ina su alfahari suke ma da wato ɗaya da cikin masu kuɗi ma da in ya muraci alfaharin da ake kira saboda haka wannan ɗabi'un mu daina bayan Allah kurakurai na mutum ya kamata mu fito da shi amma mu daina zakin namu mu daina fito da haka wayannan su su ukun su ne waɗanda Abdullahi bin Mubarak yake don su nake neman na nemi wannan kuɗin to da haka duk shekara sai aika musu da dukiya da kayan abinci yake kawai su wato ci gaba da karanta da al'umma sai Allah madaukakin sarki yake اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Allah ya yi da ku kusan anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha lalle Allah madaukakin sarki zai rayar da kasa bayan da ta mutu misali yake to a baka yadda ka mutu karin dindige tsutsa ta cinye to zaka dawo yadda kake ganin kasa yanzu da ta bushe ana fara ruwan sama sai ga gari yayi kore jar to kamar haka Allah zai da kowa kad bayyana lakum al-ayat Allah yake hakika mun bayyana muku ayoyi me yasa la'allakum ta'qiluna dan ku zamto masu hankali fi ijaratun ila annahu ta'ala yalinul qulub wannan ijara ce da take nuna cewa lalle Allah wa rubutin sarki yana tausasa zukata ba da kaswatiha bayan da ta ce kashi ويهدي الحيارى بعد ضلتها فان الله yana shirye da waɗanda suka yi mauti bayan da sun fata wa yufarrijul kuruba ba'da shiddatiha Allah yana yayi damuwa bayan da ana cikin tsanani fa kama yuhyi al-ardha bil maydada al-mujaddiba al-hamida bil gayb kamar yadda Allah yake rayar da kasar da ta bushe ta kekace da ruwan sama ruwa na fara sauka sai ga ta zama koriya kadalika ya dil qulubul qasiya kamar haka ne Allah yake kiri yadda zukatan da ka kekace bi barayin alquran da hujjoji na alqurani wadda la da dalilai wa yulidi ilaiha nur ba'da ma kanat muqbila sannan Allah ya shiga mata da haske bayan da ta doke la yashil ila hawati wal abu alayhi bayan shigarta wa subhanal hadi liman yasha sai ya tabbata ga wanda yake kiriyar da wanda ya ga dama ba'da da ibtilal bayan ya bata wal mudillu liman arad ba'da al-kamal sannan ya batar da wanda ya dawo bayan da yana cikin wato kita alladhi huwa lima yajau fa'al wanda shine wanda a wato abin da ya ga dama yake aikatawa ga wanda yake wa huwa al-hakamu al-adil Allah shine mai hukunci al-adil kuma wanda yake adali fi jami'il fi'al a dukkan ayyuka al-latif al-khabir Allah shine al-latif mai tausasawa al-kabir mai bada labari al-kabir wanda yake kuma babba al-muta'al abin daukakawa يلا يجيب إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم الله يجيب إن المصدقين لن يوجد الاستيباد سرقا مدى والمصدقات لواتبار سرقا مدى wa aqradu Allah kuma ce ba wa Allah rance karban hadan kyakkyawar rance ya kyakkyawar rance yake shi abin da ka bayar ba ba riya ba dan kowa ya sani ba rancen nayi ka fi donated by me ka kawai sai ka faɗa wai kai kai ko kuma sai an nuna a social media a zo a daka daukan hoto one by one kana nuna إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا shi ne kamar yadda ake faɗa duk wanda ya taɓa zuwa Saudiya sai dai ga aikin miliyan arba'in matashi ne ko auren fari ne ba ko ya sa ya sa donated by wannan fasi ba ma ya so a sani ko aure ne ba aikin miliyan arba'in hamsin za a gaya ba wanda ya aikin nan bai ma aure kuma ba ma san cewa wani zai za ku zo aiki a cikin masallacin harami ko a wajen harami wanda ya aikin yana gurin wallahi saboda kawai farajar lafiya ya sa da yadda shi kafiya rashin sa ba ba za ka gane ba wani zai abinci za a ciyar da sau biyu uku wanda ya ya ciyar da abinci shi ma in aka zo raba haka za a bai ba san shi ba na to wannan shi ne an gane ko saboda haka haka Allah yake to duk abin da za a yi ka ba wa Allah rance amma kyakkyawar rance shi ne aiki da ikhlas yudha'afu lahum Allah yake zan linka mu ka ba ni ɗayan ba ka goma kun san me yasa ba abin nan fa na Allah ne amma Allah zai ce wai ka ba shi rance kyakkyawar rance zai biya ka saboda ne dan a gaya ba a cikin zuciyarka dan adam ya san cewa idan ya ba da rance abu ai ya san cewa za a biya shi ko tsakanin kyauta to sai Allah ya kawo ba wannan kalmar dan ka ji dadin bayarwa to da kowa ya san cewa in ya bada rance to da ba za a biya shi abin sa to sai Allah ya ce shi ma rance zai ba kyauta ba na yahudi kenan ai yahudawa ne suke cewa da suka ji wannan ayoyin suke ce ashe Allah ba talaka da jaharan sai yake newa shine Allah ya faɗi cewa da karshe ne Allah ya kaure da shine qalu inna Allah faqir wa nahnu abiya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bijani haqqi saboda haka Allah madaukakin sarki yace sun kafirta da wannan kalmar da suke fara to shine wannan yudafu lahum Allah zai lullunka mu walau ajrun karim suna da lada wanda yake mai daraja da girma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙo Allah ya sunayen sa kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon manta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gode mata muna roƙo Allah ya sunayen sa kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ka biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ka ba mu damina mai albarka iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da sauran mu da gaskiya Allah ka gidan su da baba idan za mu tazo Allah ka sa mu fita da kyau da imani muna roƙo Allah da sunan da sunan da kyawawa da kofin da muka fita waɗanda suka ga aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙo Allah da sunan da kyawawa ma kuntun rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana Allah ka ƙara rufa mana duniya da lahira da abin da yake karfin mu Allah ka iya mana matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora da hanya madidi da cewa gabanin mu Allah ka shirya muna roƙo Allah da sunan da kyawawa da kofin da muka fita Allah ka zauna da kasar mu lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أمرك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda na sanar cewa insha Allah ba karatu sai bayan lahadi zan ta yi balaguro amma lahadi ta hudu insha Allah sai mu dora ila idan abubuwan ta kammala za mu ba da sanarwa ma a jihar aiki amma sai Allah da zai yi wa karatu akwai yiwuwar zami karatun ranar talata insha Allah ta'ala assalamu alaikum